إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗurinmu a markaz ahalus sunna da jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaran jamhuriyar nijar yau muna juma'a 27 ga wata na muharram hijira shekara 438 wanda ya dace da 28 ga wata na goma shekara ta 2016 yan waka yin muhara karatu akwai tambayoyi da suka a cikin wannan sati sun yawan zawa kusan ta zaman tofi tana ga wasu masala da 'yan uwa wanda wasu 'yan uwa sun zo sun yi karatu sun dauko na masala ta masala ta asalatu za ka dauki abin karami kadan-kadan cikin almajirai 'yan uwa mutum yare na masala ya sakaman zaman tofi tana cewa muhamma a nan kenan a bata muna wata bida'a a cikin asalatu da ake yi a farkon lokaci ɗan uwa ina ga dama a wajen wancan karatun na wata magana kuma ina ga ita take so ta wakana ta rashin karatun mutane ta ce ina tsoron wani ya zo yau Allah ka Allah kiyaye dan bid'a ya kai wata shuba ya so kuma al'umma sai ta zama to fitina cikin hali sunna saboda rashin karatu shi ne ke wannan a hankali da kulawa da karatu da zuwa makaranta wannan masala an wada aka ɗauko ta masala a salatu da muke na harkon lokaci wanda damar cikin yan uwa ko da suna ga haka haka suna ga a tsaye a wancan na dakin da aka saba babban hujja a saudiya ana yi a harkon lokaci mu a kira sallah na biyu mu muna yi a na farko yan wa wallahi tun lokacin muka fahimci sunna tun fahimtar mu sunna muke da aƙidar cewa ba ruwanmu da wane ya yi kowa ina ne ko kaza an yi farkon gidan ɗanɗan halittu na kwarai mahiyawa ɗan tawaye ne wani ne ma tawaye a kan wani ra'ayi mai tawaye kenan ban mu da wata madogara kwakwara duk idan muka samu nasi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wallahi ba mu tare da kanshi ko a ina ba a yi ko a nan kare ake ko muka ɗaya muke a masallacin mu za mu tsaya kanshi duk musa a maduniya wala bai ce muku in wannan masala ta asalatu khairu minan nawm a farkon lokaci da muke da kiran sallah na farko tun farko mun san da matsala wallahi in wa dole ne wani abin wa ba dan muna so bane ba ra'ayi ne kullum canza abin da yake kullum muna so abin da aka saba in dai sunna ce a taba kai aka matsala a cigaba da shi inda akwai ilmi ta kan abu amma rashin madogara ce ta sa dole ne muka yi kokarin sa'a ma sauran mutane da ake yi muka sa a salatu a farkon lokaci a kiran sallah na farko na asuba yan uwa cikin almajir sun mun tambayi da dama a wannan baki da suka zo an karanta wani littafi da suna cewa na wannan ne fauzan ba fauzan ne ya shi ba fauzan ya yi takadimi ne ga wanda ya littafi masala yan wajen iko wanda shi ne an ka ɗauki littafin wannan wanda suka kawo wanda yake inkarin wannan a salatu tarimin nan a harkar lokaci duk da cewa yan uwa akwai matsala ta malamin kanshi ya bayani ga yan uwa a lokacin nan ma na cewa kusan da cewa ni ma a masallaci na da muke kenan a can da zo a salatin a farkon lokaci ake ta sai daga musu haka nan mu ma namu a can kin da muke wannan mas'ala ce makaranta muku ta malamai ta almata malamai da hujjoji a can ma inda muka taso a masallacin da nake sallah ana a salata akan sallah na farko sai daga musu haka amma karanta littafin kurin ina almajirai kurin aika hujja a shida bida ce ma ake nassin da ya kawo su masu inkari ko masu yi a kiran sallah na biyu kamar zama saudiya na mutum misali da abin jan shahara cewa nassin hadisi da ya zo karar ba mu inkarin shi na abin hazura shi ne shahara cewa ina kiran sallah a kiran fi azan awwal min fajar kiran sallah na farko na asuba nassi karara me ya shubha da suka dauka suke ta abu ita akan da za kai a kawo a to da ya ce a zan awo minar fajari ai asuba annabi ya ce kula da ban azanin salatin annabi ya kira iqama da kiran sallah ya ce musu ya ce musu azan kina anan azan na farko ana ne kiran sallah na farko na asuba shine bayan abin da ke to wannan annabi iqama ce duk anan ga ta fara kasar kulluwa kulluwa ta yau ba nasi bane ba zahiri wanda aka kawo dukkanin littafin gaba da aka kawo har karshe babu ruwa ya karar da ya kawo ce annabi ya ce a kiran sallah na biyu babu babu tun da ya so gyara abin babu wani magana to me ya madogara wannan mas'ala malamai kan ce misali wani kamarani ko umarani an abubakar da umar ana an gama azan da kiran sallah an kira da abu daya inda abin yake zauwa a hili dukkan sallah guda biyar abu ne sananne tana da kiran sallah daya asuba kadai take da kiran sallah biyu wani abu sananne ko to da Allah in ma an kirayi ikama da kiran sallah sai na cewa ne a kiran sallar asuba na harku da Allah wani zaka da Allah a hankalin ka kurin a hankalin ka banka da baka hankalin ka kahidi na wani kenan bayan wannan hujjoji ya kama magana a su albani su sana'ani dan uwa abin dan uwa ga mini yace to dan Allah dan uwa idan wannan malami ba san masu da mun ba san masu anan man harkar sunan malami mun da tayar anan man harkar sunan shi kaddara wane ne idan irin wannan malami irin su albani su sana'ani su yi magana su kawo nassi madogara kan nassi ka ce wai abin wa su gane bane ba shi waye mai magana ce ka diba da farko ma ko baka nassi ka diba matsayin masu magana matsayin masu magana imam masana alim sunan salam da albani wani albaksan ma yanda sunan shi ya ga yanka sunan shi kan nan ma ka tsaya ka aiki da hankalin ka ka tsara hankalin ka kai maka ka nemi nassi wannan shi malamin da ya kawo magana cewa yin ma wai a ta farkon bid'a ce da ke yi abin da ya wa'amata kenan ce to dan uwa wannan mas'ala lalle albani cikin wannan cikin wannan littafi na shi na namamul minna ya tabbatar da cewa ma yinta da aka saba yi a kiran sallah na biyu shine bid'a haka mashahur hasan cikin cikin aulubul jafa musallin mashahur hasan ya kawo wannan mas'ala ta subul salam da ta albani ya ka cewa tabbas abin da ke karar nasi a salata ana yin ta a kiran sallah na farko na asaba idan ka dauko littafi na sai suke sunna na Abu Malik ba da nasar sabiki ba na Abu Malik he da kawo wannan hujjoji wanda cewa ya kawo sahabbai irin su Bilal su Abu Hurairah su zamatin wanda ya tabbata suna a salatu kuma ya tabbata da cewa salatu ana yin ta a kiran sallah na farko na asuba dan wannan sin da yake cikin suna abi da wani abun hazura abin da yake karantar da mutane ya ba su labari ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da ni azan sai janyo yanda ake kiran sallah da ya kawo wajen hayya ala salah hayya alal fala sai ta yi fi azanin fil'ula mina subah fil'ula mina subah a salatu khairu minan nawa lafazin abu dawud kenan iya karanta da kiran sallah kowa muku ita ba mutane sai ta ya gaya mana a kiran sallah fil'ula mina subah na horkon sallah asuba na kuma ce asubi ce ma in ce as-salatu khairu minan nawm magana ya gama ta ko kiran sallah me ce kawai kira sallah ki koya musu dan uwa bayanai ne a hili karara abin da ya kaddar mai dan uwa kai sai ce ai ai a nan cikin albarai sun ce wa malamin to ai bilal yake yin as-salatu sai ce a ina hadisi ba ina hadisi yake wannan shi kaddar mai kai ba ba ce bilal yake as-salatu to shi sa na zo da lafazin hadisi na bilal kuma hadisi ya inganta sahihin hadisi sun sunan ibn maja wanda wannan iya wanke duk da shuba me zan gama ba da karshe sai yake cewa an bilal cikin lafazin sunan ibn maja annan nabi sallallahu alaihi wasallam da أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر بصلاة الفجر فقيل هو نائم فقال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك yace bilal ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama a sallah ta asuba wata ruwa an ce iya barci ne ya ka kalma as-salatu khairu minan nawm as-salatu khairu minan nawm asali daga nan sai aka tabbatar da yin asalatu ma asalin ta bilal fariyanta asalin ta bilal fariyanta sai aka tabbatar da ita a kiran sallah na asuba wanda idan ka dauko a cikin zuta na almuguni ya kawo mas'ala asalatu ya kawo mas'ala ta bilal cewa ya tabbata bilal iya kike yin asalatu to yanzu kenan wa mun samu nufi sahihi bilal shi fara a salatu kuma cewa ya tabbata ya yi wannan a salatu manzo Allah yana raye tabbatar mai da yinta a kiran sallar shi to zai muka tabbatar bilal kiran salatu ga ruwaya bukhari ya kawo musulun ya kawo mazala ke cewa inna bilalan yu'azzin bilailin kun ji ku wannan ruwaya bukhari ya kawo musulun ya kawo ta inna bilalan yu'azzin bilailin fakulu wa sharabu hatta na ibn umar maktum yace bilal iya kiran sallah cikin dare haika ce idan ya kiran sallah ku ci ku sha sai dan ibn maktum ya kiran sallah shine mai kiran sallah ban keto alfajr dan wanda Allah nan me shuba an karantar da kai bilal iya kiran cikin dare kuma ga ruwa ta inganta bilal iya yin asalatu a ina ake yin ta kenan har ke bayani kiran sallar bilatarwa kiran sallar bilal kai hana ku ci da sha a cikin dare ke yi irin da rabi hudu kuma da duk wannan zuwa ce maka wato bila ce haka saka hankalinka an ce muna bila wala sunna muke kuma wallahi da hujja da muku haraba mu haraba da mun yan wa idan wallahi abdewa zan haraba mu haraba da wuri sai mun bincika muka ban wata madogara ne dole ne ina tuni nan da yan shekaru an yi wani taro a nan garin na kungiyoyin musulunci Allah ya Umar Sama'il na shiga kungiya ayyan ya zo nan garin na kai min ziyara dan na ga mota sun soke dan mun saba shi a nami na kai min ziyara na je masarkin shi mun san gaisa he wani tsoho da ya zo ita to ku yi hankali a nan garin wasu sun zo sabbi suna yin asalata a farkon lokaci ku yi hankali sai ta an ba mu labarin sa'i to na faɗi tsohon ba malami bane ba sai na mijiyo kalmar da larabci na ce abinda wannan mutumin ke gaya maka menene magana kan wannan mas'ala ni ma sai wannan muna tare su sai ce a ka san abin zai ka fitar ba fitina ba ina son ga me man a shara'ance me magana ka ta ce yanzu bari in je an yi magana dawo dan na ji ne kusan kusan magarba da muka yi magarba akwai dan wani na gasa isa iyana na ce mu je karkar wajen musamman ya zo muka ta yi a takashe mun dogon da ya ba ƙarshe dai muka kawo wannan mas'ala ta asalatu khairun nan da ni da Umar Ismail da wannan da Khalid Allah duk sura nan da shi da Khalid nace to wannan muka kawo muka baje mas'ala karshen alama yace wallahi Ilyas yace wallahi wannan mas'ala mun taɓa wani taro na Rabi'ul Alam Islami na malaman duniya ba sai yanke hukunci an yi zama ce a Tunisi yace mun zamna a Tunis sai a zama da muka sai aka ɗauko wannan matsala aka ce wasu sun zo suna nan sun fara a salatu a harkar lokaci a cikin tunis ya kamata a yi magana a hana su irin ne da aka yi da maganan ke ya ce wallahi ƙarshen al'amari bayan mun tattauna aka ce gaskiyar magana wannan mutane akan hujja suke duk da ba haka aka saba ba don haka tun da kan hujja suke baiwa mu ce kasi wallahi haka Allah shi kai haka ya tabbatar abinda aka yi wani taron duniya gaba na malamai ne na rabu da almusalami haka yan wa wallahi akan hujja biki a salat a harkar lokaci suke sunna Allah tabbatar da mu insha Allah za mu tashi aya ta 152 ta suratul an'am insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تقربوا اليتيم إلا بالتي هي أحسن muna cikin uwa wasiyoyi wanda suka zo a nassin ƙur'ani kuma dukkan wannan al'ummomi irin wannan wasiyoyi sun tabbata a sauran al'ummomi a yanzu cikin wasiya da zami bayan ina ga a wancan sati da ya gabata an yi magana akan nisantar shirka kyautata ma uwaye hana kisan iya don tsoron talauci hana dukkan nau'in alfasha da hana kisa wannan ababe su muka ambata a wancan sati yanzu sai hora da wala taqrabu mal yatim kamar da wala taqrabu zina nan saboda hadarin dukiyar mai karamin kari maraya kenan Allah ce kan ku kusanta ko kusanta kanku nan tsananin hadarin ne kusanta ma kusa ma kakaji don abu ne mai hadarin gaske mai hallakarwa kakku kusanta wanda me yasa domin kana kusantar wuta ne da kanka wuta ce kamar da ke cewa innan lazina ya akuluna amalata ma zulma innama ya akuluna fi butunihim nara wasu salauna sa'ira ya tabbatar da cewa waɗanda suke cin dukiyar marayu matsayin su kudin suna cin wuta ne kamar kana cin wuta ne da kanka sai ka kai nisa ita yace suna cin wuta ne kuma gobe kiyama su koma ga Allah su shiga wutar sa'iya dan uwa masalar dukiyar maraya abu ne mai hatsarin gaske gaskiyar magana duk inda Allah ga maka da maraya to kai hankali danka ne kai dan dan uwa ne kane ne menene in dai maraya ne wani nacin maraya ana nihin wanda baban shi ya mutu kun bai balaga ba ba ne kautu ba kautu maraya baligi amma sai ya ce la yatuma ba da islam la yatuma ba da islam amma Allah sai ce babu maraici bayan balaga ana nihin yaro mai karamin karfi wanzu a cuta a damara shi Allah ke magana ka kusanci duke shi yace illa bi da ta yi hasan sai ta hanya kyakkyawa ta mu'amala a gyara ta ne a kare ta ne wannan don an samu matsala lokacin da magana ta zo a kan cin dukiyar maraya cin wuta ne kaza sahabbai sai kwarai kowa mai maraya ma sai ya da baya ya ce baro cin duki ka aje halaka shi halaka ta wasu alunaka an liyatama kul islahul lahum khair wa antu khaliqukum fa ikhwanukum Allah ya ce suna ma tambaya kan mas'ala ta maraya ga musu islahul lahum khair a tsaya ka abar dukiya duk da hadarinta a tsaya a kula da gyaran dukiyar a kare ta har ya balaga shi ne mahi alkhairi in ma gama aka aka hulɗa aka yi mu'amala aka yi aka juya to Allah ya san wala wala muslimin musalih Allah ya san mai gyara ta banna kina kai hankali amma abinda ake ne ake gudu taba ta alalata ta shine kenan sai ta kyakkyawa hanya kyakkyawa shine abinda zai kawo kare ta da ci gabanta wannan wani shine muke magana yan kan mas'alar a wasu wurare da dama a banza mutum zai ci wuta irin da ake wajen mutuwa akwai a wasu wurare akan samu dangi ko abokai su kawo kuɗi a wasu wurare akwai masu aƙidar ganin cewa wai neman tabaruki ne balle mutum mai hali ne sai a ɗauko a cikin wata a sa a duke yake a mai sadaka da kuɗi sai a zo a gama dan a raba wa mutane wani sunan sadaka kaga wani banza ya ci jika goma jika biyar ya baka lila biyar dan akwai za a baka lila biyar wani wurin ana raba jika ɗari ishirin ishirin goma goma har ta kai lila biyar ko ka ji wuta a banza lila biyar kenan mutum ya hankali da zuwa wajen sadaka yan wa'anan irin abin da ke shafa ma'anan masa'alar sadaka wasu kan kawo tarihi a yi kudin muka tara in aka ce malin yatim wani mulki na maraya wale akwai lokacin da zai zamanto wannan kudin sadaka ma za ta zama dukiyar maraya ga wanda yake zama dan talaka ne ubun bibar komi ba asali da musulunci ya shara'anta an yi mutuwa a taimaka wa ke taimaka in zuwa binnewa liman misalla ake ba misalla ake ba kudi a taimaka ma iyalan mamaci asalin abu haka yanzu ko sai a taimaka ma iyalan mamaci to an zo an taimaka an kan tara kun ci kudin wa kuci kudin kudin a nan wani wani dan uwa cikin malamai na nan garin mun yi wani masala a rediyo ta ce ya kirayen da waya babban mutum ya san shi ya ce mana iliya kuna magana muna cin duke maraya kudinmu ne muke tarawa mu raba kayanmu na ce malam nan ma hauka shi ko na kwana daban nan ma wani kwarin ne me na ce na ce ka ka hanyar magana a radiyo ce zan sami maka bayani zan mai kawata mini shi a radiyo ba ba radiyo ba na same shi gida na ce kawata malam wannan masa'alar da kawai ku tara kuɗin ku ku ci imamul bukhari imam muslim sun kawo ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin wanda ya bada sadaka ya koma ya cita kaman kare ne ya mai ta nace kuma zan koma radio in yi bayani wallahi haka baka dashi kenan ma ce gidan jiya ne ba ba wani nan nan na gwandaki kudin maka tara nan ma hatsarin ne ka ka sadaka dala goma a baka ɗari ko a baka ishirin ma dan mai yau zo su kawo dala ishirin a baka ɗari ka ce haka ci na wani wannan hadari abin hadari yan wani abin abin hadari ne suna neman su halitta abin kun da karfi gudun dan yana yi da karfi an kace ba yi an ce ba a sarka sanan sarka wa hana sadaka sadaka tana da amfani ga mamaci balle uba uban ka uwarka ta mutu amma a yi ta akan sunna in ana neman lada a yi abu kullum akan sunna shi dan fodiyo ke cewa duk sadakar da aka yi ta ba kan sunna ba kai da ka bada ba ka lada mamacin ka bai samu dan fudu cikin sunna wannan fudu cikin sunna kuma yace yace sunna kenan magana ba wanda ya sadaka amma mu sani a wannan kudin da ake tarawa kudi ne asalin su na taimakon yalmamaci da haka akwai mai wadi a ji mai iyawa aka mutuwa in an tara ka kulle cikin munshuwar a tura wa gida a tura ma iyalai Allah shine lalle sun zage ka sun zage ka amma Allah sabon da kai haka ne sana abu amma tara ki ba Allah kiyaye da haka dai a takaice da mutum ya hankali da cin duki ta kowane bangare kaga wannan kaya ka ci an taimaka marayu ka ci ne duke wata ce dukiyar marayu ce ka ci ko da ba ta gado ba ce ba taimakon marayu a kawo kun zama na kun rabi Allah kiyaye to Allah ya kashe cewa wala taqrabu malal yatim illa bi tiyasa ka ku kusanci dukiya ta maraya sai ta kyakkyawar hanya ta hanyar gyara hatta ya buluga ashudda kuma Allah ba dama a tsaye dukiyar wannan har yaro ya kai tsakan karhe shi eh fa da Allah tabbin rushidan fa da bawla amwalahum fa da bawla amwalahum in kun gano ya balaga kuma ya shiga hankali ba wawa bane ba to Allah ce a mai ka duki shi a kashe du ga abin da uban shi bari ga abin da aka samu an gyara ne me aka yi ga abin da ya saura haka ya kamata ku to yanzu bayan wasiya da kulawa da dukiyar maraya sai ta wa auful kail wal mizan bil qisas kuma ku cika kai abin awo na tiya mizan ake aunawa mizan abin awo ne wuni kuma mutan sikeli a hausa sikeli sikeli yake kenan da awon zakka da awon sikeli ku cika da adalci amma sarrafa mai dan gudun haka da wukeri ya kace wani zin wa arjih ya ga wani mai awo ka yi awo amma ka ɗan rinje misali yanzu ga kilo ga shinkawa to in za ka yi awo ka yi ƙoƙarin wani shinkawa ya yi ɗan ƙasa ka zo kana shakka an yaku kilo na yi rinjaya ko shinkawa ta rinjaya to ya tabbatar da shinkawa ka ta yi rinjaya ka tabbatar garantin ta ka ta yi ƙasa don gudun cin haƙƙin wani gwanda zamto na ka yi ɗan ƙasa ta zo ka iya ka iya iya lungu lungu sai ka kasa kana yi to ka tabbatar da cewa lungu lungu ke na ka yi ƙasa shinkawa ta yi ƙasa eh kenan wannan abin awo ne Allah ke magana a cika ma'auni wanda Allah subhanahu wata'ala sura ta musamman a tattafin wani mun zo na tuko Allah ya magana azaba tare da masu rike ma'auni ko kenan wannan babban hadari Allah ya ko annabi annabi annabi su'aib kan al'umma masu wani aikin gurin akan haka Allah saka musu da azaba ta musamman akan wannan awo rage awo rage ma'auni cewa ballagi ne ya ce la nukallifu nafsan illa wasa'a kuma ba ma dora ma rai abin da ya karyinta abin bakin kokarin ka za ka yi saura ka bar Allah. sai ya baka awon akan samu kai da bakin kamacin kokarinka yadda ka tabbatar da baka ci haƙin wani ba kuma Allah bai dora ma wani abin da ya karyin shi wai da qultu fa'adilu kuma Allah ce idan za ku yi magana ku yi adalci walauka na zaƙur ba misali ana wani magana kan abu kaza ko da na kusan ka ne bai da gaskiya ka hudu gaskiya Allah cewa wala jirma na kuma shi ana tsawon alalata zulubu idulubu a ƙarfi takawa la jirma na kuma shi ana tsawon alalata zulubu ce kadda adawa ka da wani ta hana ka yi adalci ce idulu kuwa ƙarfi takawa Allah baka umarnin ka yi adalci gadi wani adam ne ba na bane ba Allah baka umarni kenan faɗin gaskiya ko da naka ne bai da gaskiya mahi kusa da kai to kawace shi ne ba shi da gaskiya ga abin da aka yi sai ne misali wata shaida ko ra'ayi wani bayani idan ka za ka tambaye kai bayani za a gano naka ne bai gaskiya to ka faɗi gaskiya wani kuma umarnin Allah ne yace wa bi ahdin la'uf kuma ku cika alkawali na Allah duk alkawalin da ka ɗauka babban alkawalin bawa da Allah malici maganar kaɗe ta Allah da ibada ka gama shi da komi e so maganar bin dokokin shi bin umarnin shi da barin abin da ya hana da sauran dukkan alkawalin Allah maka umarni ka cika ta Allah masanin iya sa maganar layin abin da yake alamata muna hujji wanda ya hada kadar a cikin alamata muna huci in aka maka in kai alƙawari ko aka baka amana kai alƙawari kana sa'awa yaudara ko saka ma alƙawari iya cikin alamu na muna huci kenan kabira ce babba sai Allah ce zalikum wasakum bihi wannan wasiya da aka muku aka jero ta hana kusanta duke maraya sai in ta kyautatawa ce cika ma'auni da na da na da na da na da na yunin da na da na siya yace da maganar hudun gaskiya ko da na kusan ka zai bashi da gaskiya da cika alkawarin Allah da wannan ne Allah ke muku umarni da yake muku wasiya shine umarni mai ƙarfi kuma ce la'allakum tazakkarun don ku tsaya ku yi tunani ku gani muhimmancin bin dokokin Allah kan wani abin da Allah ya shaida muku Allah ci gaba وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون نعم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الله سبحانه وتعالى يا إشارة da gwada muku cewa wannan ita ce hanya ta kuma mai tsaka manzan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko ya fassara wannan aya a aikace ya yi bayaninta ruwaya da ibn majah ya rubuta ruwa hadisi sahihi ga lafazin hadisi yanzu kamar da na ibn kasir ya ka lafazin hadisi yake cewa abdullahi ibn mas'ud ke ba da labari cewa خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ya ce wannan ruwaya bayan bin majah haka hakimin sa da wurare nasin hadisin abdullahi bin mas'ud ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yayi wani khat mana yayi wani kurtu ya wani tire dogo dogo haka ya kurtu dogo a gaban shi da ya wannan kurtu dogo a gaban shi sai ya ce musu hada sabilullahi mustaqima wannan ita ce hanyar Allah na ƙirza innan lazina ƙalu rabbuna Allah su mastaƙamu eh ainihin imani an tsaya sak suna ta suna sakko shi nan sak ba kwana wannan kurtun mai keke wanda ba kwana a kan shi da ya gwada musu kuma wa hatta an yamini wa shimali kuma sai ya zo a gehin wannan kurtu sai wasu ƙananan zane wanda kowanne iya da alaƙa daga cikin wannan babban kurtun ya zana ya zana ya zana dama da abu duk hanyoyi ne da ka magana islam musulmi ne ne musulmi ne cikin musulmi ne musulmi ne haka zai ce maka ya ce wannan da ya wannan kurtu dogo ya yi waɗannan ƙanana sai ce musu hadin subul kun ga waɗannan ƙana na geyi mai a subul a turuk jami'ar ɗariƙa ko a larabci ƙananan hanyoyi wanda kowane hanya ce iya cewa tana kaina tana kai zuwa ga islam ɗariƙa ce zuwa ga islam ko haka ya ce hanya sun kwata musulmi ne ya ce wa'annan subul su ne subul ƙananan hanyoyi amma sun bi ratsi sun mutu daga babban sun ratsi misalin za ka nemi kai take ta ai za ka nemi ko za ka ɗage ko yamma za ka kame ta gaba ko ya ka yi gudu na laka za ka yi nigeria eh ya nigeria in ji za ka sai haka hanyar ce sak daga nan ya kai mota nan sai kwana kace kuma wasu kasu ka sai nemi kuma ya kana ka gaba kai ban nemi ya daga sai kano daga kan abuja halar ba tsaruwa ka ji hatin to abu haka yake a wani misali ne mutum ana buga misali don mutane su gane abu ne ana buga misali daga gane abu a hili kenan wannan ga hanya ce jigatawa ga hanyoyi kanana jikin wannan kowa iya da alaƙar ta zai tawa ce islam ne to sai yake ce musu yace wannan ya ce hadin subul laisa minha sabilun illa alai shaitan yad'u ilai duk wannan hanyoyi kanana kowace akwai mai kiranta akwai mai kiranta akwai wani shaitani na gaci akwai wani shaitani zo zo gaba nan kana kai islam tota kace zo gaba da mu in ka bukata kenan shi ne misali da kamka eh kana kai islam wani ta shi musulmi ne amma a kan ta musuluncin shi ma haija ta yi kirkira shi ma musulmi duk wani ta san malamai ta ce wannan shine hadarin maganar bid'a cikin addini daga nan duk mai sanin hadarin bid'a zai gano eh musulmi ne ke maka amma tsarin da ya tsara ba manzon ba da Allah ya aiko ya tsara shi ne ya kamata a yi kaza a yi kaza a yi kaza har da dokoki na shiga da huta ko abin da yi Allah ya da mu kiranan suna zama ya wasu haɓe bayani ƙanana ga hanya ya ce wannan ita ce hanyar Allah wadda Allah ya muku kira cewa wa anna hada siratin mustaqiman fattabi'u wannan ce hanya ta mai tsaka kuma Allah ce ku bi ta sak kakkai na kakkai na kakkai na kurin totar can Allah ya ce manzon Allah ya ce kurin gabi kurin ka ba ruwanka da wahala kare kariya kare a kurin ga ba ruwa damun da kai Allah ya ce manzo Allah ce shi ne garanti madun wanda ka kama kana tsakani akwai shakka ba kai kanta baka tabbas shi da wa musulunci wallahi wa ba abu mai sauki mai dadi irin sunna wallahi ba mai fahimtar ladan ladan sunna da dan roman sunna yadda yake cikin ta da wanda ya bar gargajiya ya san irin wuya da ya sha dukkan rayuwarka matsala ce kowace rayuwarka matsala ce arewa ka huta ba mutuwa baka huta ba kasuwa baka huta ba kai da karata wannan kulla wannan ka zargi wannan haka kullum ka shiga matsala kan cikin duhu amma wani fashi suna ta zai rayuwa sak zuciya shi a huce zai ɗarɗarkin rayuwa shi ta abin da ya alhamdulillah Allah ya ce ga ayin ƙura'ani ana daga suna hadisi ma ya inganta alhamdulillah amma a malin wani daga can ya gano malin wani ga kakan shi ya ce mai kaza daga can tun malin kakana wani ya ce kakan da kaza kaji rubu ba mai rubaka da rubu yawan shi ne muke kiran mutane wala babu hanya mai daɗi ka rayu a duniya cikin sauki ka koma ga Allah cikin rahama sunna kenan bid'a hadari Allah kiyaye ka wahala jina to yace wannan ita ce hanya ta mai kakka kuma yace fattabi'u ita za ku bi kenan mutum da ba mamaki ta maka musulmi ne ana bata muna kaza ana sallah da ana azumin ana ka san bid'a da man a wajen mai sallah da azumin mai ta musulmi ne ana ka samu da bid'a addinin da Allah ga wanda Allah ya aiko shi Allah ce ga hanyata kaka tsawa kai imani shi Allah ce ga hanyata ɗan wawa ya aiko ya gaya mana hanyar shi Muhammadu Rasulullah shi kada yake da hanya ba haƙƙin ya yi bayanin hanyar Allah he wani ya zo he ce maka bina da Allah kika tsakan ka ce hanyar Allah ce to Allah ga mishi shi ga Allah ce gawa hanyar da yake ku bi ta ta wata Allah ga ta ga wanda Allah ya aiko Muhammadu Rasulullah shi ya aiko ya gaya mana wannan hanyar ta ga yanda take ga yanda ake kanta kurin he wani tsakar rana ya isha ilimi he shi ma yake cewa ga yanda kamata ka bauta ma Allah da Allah aina Allah ga mishi shi ne tana hujja bid'a babu nasi babu Allah babu annabi shi ne a karan kanshi ilimin shi sai gano duk haka duk bid'a duniya haka aka fara ta ra'ayin shi ne babu nasi daga wanda Allah ya ko Allah babu haka duk wanda duk mai bin mutum ra'ayi akan ra'ayin wani kowa ne haka zaka tai in ka san an waga maka hujja a cikin maka rayu rayuwa ta kwarai me hujja qur'ani ku sunna shike hira ta wani a shi kan shi Allah gauta mishi kurin gaban shi ka tai ka yace wannan ita ce hanya ta mai kakka kuma ce ku bi ta kun ba annabi ya ga mana kashe shi ta tantanta to ta ratsa kowace akwai shi dan tawa kuma kira yake da bayani ya gyara makariya ya maka zuwir haka yake kowa da kuma hanyar da kiranta amma ni gatawa gata Allah ita ce sa ba kwana ya ce fattabi kuma wannan hanya ta Allah mai kaka wala tattabi subula kakkubu wa'incan kananan hanyoyi haka Allah ce kakkubu kananan hanyoyi rattabi subula kakkubu wa'incan in suka bada ɗaya kakkubi su ku tsaya kun sak akan hanya ta Allah menene da Allah ya ce wala tattabi'u subul ya ce fa tafarraqa bikum an sabili domin idan kuka bi wancan subul wayannan kananan hanyoyi za su raba ku da hanyar ta Allah shi ne kanku misali mutum za shi ne mai sak zai ma sak era ɗaya kudu kaga ba shi ya bi ta Allah kidan wayannan in ka bi kananan wannan za su raba ka da hanyar ta Allah shi ne magana eh ku hankali in kuka bi su za su raba ku da hanyar ta Allah can duk wanda ya bu hanya ta wani a takaice kenan ba hanya da manzon Allah bai bayani ba da annabi ya rayu ka hoji ka ta wani kenan ka wancan shedani ne wata shedani ba ka ba za ta shedani cewa aljani a a shedani shedani da jinzu ya Allah ce ko eh haka Allah ce shedani zujin shedanu ajin akwai aljanu akwai mutane eh ko ina ku akwai aljanu shaidani ko ya akwai shaidani kenan duk lalatacce mai kira zuwa ga annan shaidani ne haka na duk wanda ka bi ba manzan Allah bai ga maka wani da ka bi kenan ka bi wani shaidani kuma ya kira ya ka zuwa ga wata hanya taki wanda yake ba ita bace ba wanda Allah ya aiko ya bayani wasu kullum wallahi kullum wallahi ba ma gurin a cewa ayu tsawon kallon kama abu na na siyasa ga yan izala ga ka ga ahlus sunna ga yan dariqa ga yan wane a mu kurin gurin mu kira da muke da muke kullum dukkan musulmi ya gano babu hanyar tsira sai ta bautar Allah da Qur'ani da yake gidan kowa da sunar manzo Allah take ko ina duk da kake kun ka kama ka rike wannan shine tsira kuran shine muke kiran kowa ya huta da wahala da kama kame da kirkire kurin mu zo mu wadatu da abin da Allah ya wadi manzon da Allah ya aiko ya wadi shi muke kira mutane kowa ya gauna kuma muna watar Allah sa kowa gauna da haka amma dole sai mai rabu Allah sa mu cikin masu rabu ya ce zalikun wasakun bi kirba ya ce fatafarrata bikin asabili za ta raba ku da hanyar Allah ita wannan wadda yake mana wadda kadun wadda ba ta annaban ba ba ta Allah ba ya ce zalikun wasakun bi wannan bayani da aka muku na bin hanyar Allah mai kakka kan ku yi kwana ku bi kanana ta raba ku da hanyar Allah shine umarni da Allah ke muku bin wannan umarni naki ku yi haka la'allakum tattaqun dan ku zamanto daga cikin masu tsoron Allah masu bin dokokin Allah Allah sama alayi ci gaba thumma atayna musa alkitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tafsila تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون na'am nan kuma Allah subhanahu wata'ala bayan dukkan dai wannan bayanai Allah yake tabbatar da cewa summa ataina Musa alkitaba tamaman allazi ahsan wa tafsilan li kulli shay Allah ce cikin ni'ima da yama annabi Musa alaihi salam bayan bayani ya gabata irin wannan bayanin annabi Musa alaihi salam ya ma al'umma shi su dole wasiyoyi Musa kanshi ya yi gabanin Isra'il ya ce muka ba musa littafi sun ma'atai na musa likita kusan wata kiman allah na musa alaihissalam allah ya ba shi littafi bayan ya kare duk wata gwagwarmayya tun ta yarinta zuwa ga ta'annabta duk ya kare wahalar gwagwarmayya da fir'auna daga bayan an halakar da fir'aun tukon aka ba musa littafi bayan tun ya wannan matakin tun na yarinta na waye gidan fir'auna duk wannan gugu mai da musa ya tayi da fir'auna babu da tayi kurin wahayi ne ya kaza ka kai kaza wahayi ne kurin ko Allah masa magana kurin ba magana da tayi yanzu bayan wannan gwagwarmaya Allah halakar da fir'aun a cikin bayan wani Allah ce sai muka ba Musa da littayi tamaman Allah ta sana akan kyakkyawan cikon ri'ama ta Allah akan kyautata ma da kenan kan irin yadda ya bi dokokin Allah kan ibnu kasir ke cewa kan yadda ya sha gogurmayya akan addinin Allah kan sai sakon Allah kan wannan abin da Allah cika mishi da wata baiwa ta ba shi littayi bayan wannan gogurmayya wannan kuma cewa tafsilan da kullu shay wannan littafi yana bayani dalla dalla kamar dukkan abin da suke bukata Allah musu bayani wa hudan wa rahama kuma littafin da aka wasu na taura littafi ne na shiriya ne ga wancan al'umma wancan zamani kuma jin kan Allah ne ga wa'annan bayi ya ba su littafi dan yan uwa abu ne sananne kullum kai muke bayani duk da tsageren ta banu Isra'il tsageren al'ummomin farko duk da sun san da cewa hanya mahuta mutum bai samun mahuta ta rayuwa ta ya samu doka daga Allah sai suke nema musa a zo da littayi a ba mu littayi wanda zai jagorance mu Allah masa alƙawarin sai bayan kun huta daga ƙankin fir'aun kun zama cikin yancin kanku takwan doka ta zo duk suka zo kenan littayi ne na tsarin rayuwarsu ta ibada da duka rayuwar gaba daya sun san da cewa haka abin yake Allah shi kowa sanin bawon da ya halitta shi ya tsara musu tsarin rayuwa ke wannan bin tayin a taura shiriya ce rahama ce la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun dan su zama to masu imani da gamuwa da Allah ubangiji yanzu a cikin bayanin dokokin da ba za su sakamakon lahira duk a cikin a taura Allah musu wannan bayani kake na mu ta da aƙida mu muna da imani da akwai littayi a taura na musa alaihi salam da allah sabka mushi kun dole ya cikin shaɗin imani ka yarda da wannan littayi na a taura a jumulce illa mas'alar ake magana a inkarin an juya shi sun canza shi da kuma ake magana amma baka zaki a taura baka inkarin ta dole ka da akwai littayi mai suna a taura amma ba muna nihin ba wannan ta hannunsu wannan shi magana kenan ne da ta hannun nasu ya tabbata cewa an canza ta hatta in ji ta abin haka yake ya ce wa haza kitabun anzalna mubarakun to bayan wannan bayanin an gan bayanin a taura Allah ce wa haza wannan da yake hannunka alqur'ani yace kitabun wani littafi ne na musamman ana na kira kitabun littafi ne na musamman mai daraja mai kima yace kuma mubarakun ta anzalnahu littafi ne na musamman wanda mu muka sabkar da shi Allah ya sabkar da shi ga bayi mubarakun kuma littafi ne mai cike da albarka wannan yabo ne na alqur'ani littafi ne na musamman sabkakke daga Allah kun mai albarka sai kuma ce fattabi'u ku wannan al'umma al'ummanin kudu wannan littafi ana magana da wa da dukkan musulmi ka bi ka tsira fattabi'u ya ce wattaku la'allakun turhamun ku wannan littafin kuma ku ji tsoron Allah ku ji tsoron ana ku an ce takawa bin umarnin Allah da barin abin da Allah ya hana yace la'allakum turhamun kenan kuma ku bi wannan littafin ku ji tsoron Allah dan a ji kanku ku samu rahama ta Allah Allah samu cikin annabi kai
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون الله
نعم الله سبحانه وتعالى yana gaya mana yanke hamzari ga mutane na magana kakuce ai nada cewa an taƙulu innama unzila alkitabu ala ta'ifatin min qablina wannan wai Allah ya saukar da wannan littafi na alqur'ani wanda aka yi bayanin shi a bayan nan kusa littafi ne na musamman sabkakke daga Allah mai albarka daga amulmi shi Allah ce mun sabkar da shi an taƙulu mana da Allah taƙulu don ku ce ku samu abun waɗi cewa innama unzila alkitab ala tafsir min qablina ai Allah subhanahu wataala mu bai sabkar man da littahi ba yahudawa da nasaru ne aka sabkar ma da littahi dan ka samu wannan dama domin can akwai tsowa hazarin tsowa suka yi وقسم بلا جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير لكل هذا من اذن امهم رنسوا ازكيت عندك وقسم بلا جهد ايمانهم سي رنسوا اياك رنسوا وقسم بلا جهد ايمانهم سي رنسوا اياك كلمه رنسوا cewa suna cewa su inda Allah zai aiko musu da wani mai gargadi kai manzo Allah zo su gaji tare na shi suke cewa alƙalaƙa inda Allah zai da wani manzo na musamman da hesihi yahudawa da sarubun Allah sai mun su bin ka Allah suke wani alƙawarin suke ma Allah alƙawarin neman a gwamnati da dan aike ko to gashi yanzu ina hujja kina da an karya musu hamlari da su yi wani Allah da sai nan zuwa iya karantuwa in har wani mai gargaɗi ya zo garin maka za su yi ɗaya daga cikin al'ummomin yahuda da zaru sai yi sai yi zubin allah suka yi wannan rantsuwa to yanzu gashi manzan ya zo kuma littayi daga allah ya zo za ku abin waɗi kenan kai hana wannan hamzarin ka samu abin waɗi allah ce shi ya sa muka saka da wannan littayi dan kan ku ce an saukar da wannan innama wani kitaba da zafi ne ai kurin wa'annan jama'a biyu ne Allah saukar ma da littayi duk da ka haimu mu zo kuma wa in kunna an zartin magafilin mu kuma mu san makaratun su mu san ba addinin su mu san malukan su haka nan mu ba muna da kujeri eh mu mu san makaratun su shi yasa ba mu ba imani dan ba mu da annabi namu to ga annabi naku ya zo eh ba quraishi hashim ya quraishi kuma ƙura'anin arabiya na gane bin yawon ƙura'anin kun balarabe balarabe ce ta fasi ba a wancan kamcin ka gane ba gangaye ƙura'anin larabci ya zo su mai abin wadda ke ya ce a taƙulu lau an na unzila alaina likitab lakunna ahada minhu dan bayan kan ku ce ba na su aka bakun ku sani ba kuma dan kanta ku ce ai ai wani tayin an sabakar ma na ka ce an sauka man da littayi inda a sauka da littayi da sai mun yi ɗaya daga cikin wa'annan al'ummomin shari'a to fa kada ja'akum bayyinatu min rabbikum wa hudan wa rahma na haka na wannan magana zuwa ta hakika Allah ya tabbatar da cewa yanzu hujja ta zo muku daga wajen ubangiji hujja ta yanke hamzari gare ku manzon ya zo kenan eh wa hudan wa rahma ga littayin shiriya ne shi ba kuma jin kai ne eh ta qur'ani shiriya ne ga masu imani da shi kuma jin kai ne gare su haka kenan a yanzu ba magana hamzari yace fa man azlamu mimman kadzaba bi ayatillah wa sadafa anha wane ne yahi zalimci kamar wanda ya karyatar da ayoyin Allah haka kura da ra'ayi yace ƙarya ce ba gaskiya bane ba eh an ce mana babu wanda ya hiji kiran sai daidai ne da shi amma iyaka ne eh karyatar da ayoyin Allah ya ce kenan kaman azami mimman kasar da ayatun la wa sadafa anha kenan ya kasar ayoyin Allah kuma ya kau da kai ya bijire mana ko yanzu ko aka irad mana ba ruwan shi magana Allah ba ruwan shi magana wa'azi kurin shi ko aka yamma ayoyin Allah ko aka to wannan bayanai Allah ce sanajidul ladina yasdifuna an ayatina su al'azab Allah ce za mu sakamako za mu saka ma waɗanda suka kankare suka bijire mu ayoyin Allah kace za mu za mu saka musu da su al'azab da mummunan azab kuma Allah zai musu wannan azaba bima kanu yasdifun dalilin bijire mu ayoyin Allah Allah zai azabtar da su azabtarwa mummuna Allah ci gaba.
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون نعم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك نعم ابن كثير na cewa Allah subhanahu wata'ala yana wa'idin shi ga waɗanda suke kafirce ma Allah masu sabawa manzannin Allah masu kangare ma ayoyin shi shin wai akwai wani abu da suke jira daban wanda zai sa su yi imani ba dukkan wannan bayanai da Allah ke yi duk wannan bayanai bayanai ke mutane suke jira suna jira da suke jira an ba cewa ba suna jira sai sun gama la'iku karara sun zo sun bayyana ma'ana in mazawar azaba ko wani kiyama a wuya a ce rabu wasu na jiran zawwal ubangiji ne a hilin kiyama waje a rabakar mai safan safa hada ta fitar zawa allah zai hilin kiyama zawa wa wata da girman mulki shi waje a rabakar mala'ikatu safan safa allah ya tabbatar cewa allah zai zo hilin kiyama mala'iku za su zo to shi suna mana suna jiran kiyama ne amma an bai jiran kiyama ba me ya saura me suke jira me ba su gane ba an bai jiran ba gurin sai ka mutu ko ya ga ka filin kiyama me ma saura me ya saura yanwa yace in ma suna jiran zawar mala'iku in ma zawar ubangiji ko zawar ba'd ayat rabbik daga cikin ayoyin ubangiji wasu ayoyin ubangiji dan wa daga cikin ayoyin ubangiji ake wasu kenan daga cikin alamomi na tashin kiyama dan kiyama tana da alamomi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa ya zo sabbe suna zamane suna tattaunawa kan tashin kiyama yace me kuke tattaunawa kuke magana akan lamarin tashin kiyama yace ku sani kiyama ba za ta tashi ba haka kurin a yanzu kai tsaye haka sai an bato wasu ayoyi ko alamomi guda goma wanda daga cikin wannan alamomi guda goma ce kowanne he sun tabbata to a nan he magana cewa a ya ce ba a za a yi rabbi kirin daga cikin aya mana aya alama kirin daga cikin alamomi manya-manyan dajin kiyama ya ce kinan wata ta zo to cikin alamomi na tashin kiyama ruwa ta tabbata bukhari ya kawo muslim ya kawo annabi sallallahu ke cewa la taqumu sa'atu hatta tatali ash-shams min maghribiha fa idza ra'a an-nas amana man 'alayha ta fadhalik in la yanfa'u nafsan imanuha lam tabu amatu min qabl wata ruwa ce cewa la taqumu sa'atu hatta tatali ash-shams min maghribiha fa idza tal'at fa idza tal'at wa ra'aha an-nas amanu ajma'un وذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تبع امرت من قبل wannan da ruwawi ne ina ga lokacin bai ba mu dama duka mu kawo su amma suna tabbatar da cewa kenan kiyama a wannan lokacin na qur'ani akwai alamomi kayan ta zo kwaram ana gwada mana alamomi wanda da yawa sun zo wasu ma muna cikin su kayan manya manya wanda in sun zo su daga su ba magana gyara kurin sai idawa ta muna fatar insha Allah wannan aya tana buƙatar kenan in Allah kai mu musa ta insha Allah yanzu kenan sai mu koma aya ta 157 insha Allah a sati mai zuwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh